نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أنا أنصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله زام شكب ذكراتمنا بغية المستفيد نعم
نعم وقلت
نشي ذوامر الفكر يغوص في بحر القلب على طرق المعارف فيستخرجها إلى ساحل الصدر
yace zurfafan tunani wanda yake kutsawa cikin wato kogi na zuciya akan wato lu'ulu'u na ma'arifa to sai ya fito da ita zuwa gefen kirji ma'ana abin da yake nufi idan zuciya ta yi kyau zuciya ta yi kyau zuciya ta yi kyau aka samu saduwa da Allah da shugaba sallallahu alaihi wasallama to tunani sai yi kyau yawa to abinda zu duk abinda zai zama tunani ya hadduro shi to sai kuma idan ka fito da abubuwa daga cikin kirada wanda suka gwalagwalai sai ga in an yi furuci sai ga duk abin da ya fito ya fito sai ka ji gashi dai zancen ba ba nasi ba ne amma ka ji wani irin daɗi da miƙuwa shi zancen haka za ka dinga jin zancen bayan Allah zancen auliyawu idan suka yi magana sai ka ji abin miƙaƙƙi mala kuma koya a kauce wannan zancen nasu sai ga kuma an zo an yi nadama yawwa to in zuciya ta yi kyau haka take duk abin da zai fito daga cikin zuciya shi ma sai zamo mai kyau ne
فينادى عليه تر... فينادي عليه ترجمان اللسان na'am فيشتري بنفائس أثمان حسن الطاعة to shi kenan abin da abin da ya fito daga cikin zuciya mai kyau to sai a siye shi da zababbun kuɗi menene abin siyan shine husnul ba'a shine kyakkyawar ba'ar Allah
في بيوت أذن الله أن ترفع na'am قال yace وقال ya faɗa يعني استراد من الملك في ترجمة الشيخ خليفة shi Abdurrahman ibn Mulakan ya faɗa a cikin tarjuma at-tashu ashu khalifa كان في له صلى الله عليه وسلم عيقلة ومناما yace shi mutum ne wanda yake mai yawan ganin shugaba sallallahu alaihi wasallama a halin fadake da a halin bacci
فكان يقال إن أكثر أفعاله متلقات منه صلى الله عليه وسلم har yana cewa ana faɗa yawancin ayyukansa ne yana tafasu daga shugaba sallallahu alaihi wasallama a nan kuma kaga shi ne littafin zai kawo jerin bayan Allah wanda ubangi ta baraka wa ta'ala ya musu baiwa da ganin shugaba sallallahu alaihi wasallama duk yana kawo ma wannan dan ya tabbatar ma da cewa shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da aka ce ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya lakana masa istighfari salatin annabi la ilaha illallah wannan ai sune dariƙa ko to yana nuna ma to to farko ya kama hujjoji cewa wannan abu ne wanda yake mai wa a shari'a shari'a ba ta kore wannan ba a zo da wani abu wanda babu shi a cikin shari'a shine korarre to shine sai ya kawo ma kafin shehu tijjani akwai manya-manyan bayan Allah da aka yi su wanda ubangiji su ma ya azurta su da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kaga a baya kawo ma kamar irin shi Abdul Qadir Jilani ya kama misali da shi to kuma zai shiga kawo kwatancen bayan Allah wanda aka bayan can magabata suka kawo su wanda duk Allah ya musu wannan baiwa na'am
ورآه في ليلة سبع عشرة مرة yake cewa hashi a wani dare ma ya ga shugaba sallallahu alaihi wasallam sau goma sha bakwai
قال له في إهداها har a cikin ɗaya daga cikin ru'uyar ma ake gaya masa يا خليفة لا aka تستني aka ce yace aka ce masa kada ka ko- ko- kosa
فإن كثيرا من الأولياء مات بحسرة رؤيته yace da yawa daga cikin waliyai akwai waɗanda suka mutu suna cikin hasara wato nadama ba su samu damar ganin shugaba sallallahu alaihi wasallama ba dukkanin waliyai abin da mutum yake nema kenan to musamman gani a halin ya kaza to kaga wannan sai manya manyan auliya ku na'am
ونقل عن الشيخ عبد الجبار بن نوح المقدسي na'am أنه ذكر في كتاب الوحيد shi ma ya faɗa a cikin littafinsa kitabul wahid بعض المشايخ ya faɗi wani sha- shashin shehunnai وسماه ya ambace shi وقال فيه ya faɗa a cikin haƙƙinsa وكان يخبر أنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ساعة ya ce yana ba da labari cewa shi yana ganin shugaba sallallahu alaihi wasallam a dukkanin sa'a حتى لا تكاد تمر ساعة إلا هو يخبره hamma wani sa'a ba ta wucewa face sai ya dinga ba da labari irin abin da Allah ya zata shi da shi na ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
وممن ثبتت له هذه الكرامة أيضا يج- أبو أبو الحسن الشاذلي ya ce daga cikin waɗanda wannan karama ta tabbata gare su akwai shi abul hasan shazali mai ɗarikar shazaliya
رضي الله عنه shi ma ya- ya ya samu wannan karama ta ganin shugaba sallallahu alaihi wasallama وتلميذه وخليفته الشيخ أبو العباس المرسي haka nan almajirinsa kuma khalifansa shewa abul abbas al-marsi wannan babban kudubin nan ko yawwa wanda yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai fuku gare ni tarfata ainin yace da sai kididda kansa ya ga uwa shi ba musulmi bane yawa in ji abul abbas al-marsi to kaga wannan wat- wata martaba ce kuma Allah ya ya kai su su waɗannan bayan Allah yawa
وذكروا أنه كان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه har suka ambata suka ce ya kasance idan ya sallama ga shugaba sallallahu alaihi sallama a radda alayhi sai a ji an jiyo masa da sallama manzo Allah sai ya jiyo masa kuma ya amsa masa ويجيبه إذا تعرض ya amsa masa kuma idan yayi zance
ومن سبقت له هذه الكرامة الأستاذ سيدي علي بن وفاء daga cikin wanda wannan karama ta tabbata gare su akwai shine Shehu Aliyu ibn Wafa radiyallahu anhu وكان يحدث عن نفسه yana ba da labari ga kansa أنه رآه صلى الله عليه وسلم هو ابن خمس سنين cewa shi ya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama a halin shi yana ɗan shekara biyar a kuru-kuru ba a halin bacci ba ibn al-wafa ba
وعليه قميص أبيض من قطن ya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama a wani kaya a jikinsa na audiga wato fararen kaya
ثم رأى القميص عليه daga ba kuma sai ya ga shi ma kuma an an dauko an sa masa wannan rigar وأنه قال له اقرأ sai aka ce da shi to yi karatu فقرأ عليه سورة والضحى sai yi karanta suratul duha a cikin wannan mushahada da ya yi.
وسورة ألم ya نشرح karanta kuma alam na shara ثم غاب عنه صلى الله عليه وسلم to daga nan kuma sai shugaba ya faku gare shi
وأنه لما بلغ إحدى وعشرين سنة da cewa shi yayin da ya ga kuma shekara o, 21 أحرم للصلاة to shi kenan sai ya harama kuma domin yin sallah فرآه صلى الله عليه وسلم قبالة وجهه to nan ma dai sai ya ga shugaba kuma yana mai fusko wajharsa فعانقه sai ya- ya rungume shi فقال ya ce وأما, وأما بنعمة ربك فحدث ya ce wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis
قال رضي الله عنه ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda وأوتيت لسانه من ذلك to الوقت tun daga nan kuma aka bani harshe wato harshe na wurasa yawwa tun daga sannan kuma
وذكر السيودي رحمه الله تعالى عن بعض الأولياء ya ce imamu suyuti ya ambata daga shashin wali Allah ya ƙara musu yadda أنه حضر مجلس فقيه cewa shi ya hadarci majalisi na wani wani faƙihi wani فرأى malami ذلك الفقيه حديثا sai wannan faƙi wannan malami ya rawaito wani hadisi
فقال له الولي هذا الحديث باطل sai wannan wali yake cewa yake cewa wannan malami wannan hadisin da ka faɗa hadisin ba haka yake ba
قال من أين لك sai yace to ta ina kasancewa ba haka yake ba
قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على رأس sai aka yi mai hijabi sai هذا الحديث sai aka yi mai hijabi yace to ai ga shugaba sallallahu alaihi wasallam muna tare da shi yawwa ya yawwa yaquluna na'am يقول إني لم أقل هذا الحديث yana cewa bai faɗi wannan hadisi ba wa kashafal aka yaye wa shi wannan malami ya ga shugaba fa qala ma qultu zalika ya faɗa abin da ya faɗa fasallam al-fakir sai wannan malamin ya sallama wa shi wannan bawan Allah to duk wannan duk wannan shi wanda kaga yana inkarin abu to bai san abu bane yanzu kasancewar dan baka san abu kuma sai zama ba haka bane ko ba haka ba yanzu nan wajen yadda nan almajirai ana nan wajen yanzu wani a nan wajen a iya tunaninsa idan ka zo ka ce masa ma akwai mai miliyan 100 a duniya karyatawa zai yi saboda hankalinsa bai kai nan ba tun da ya dawo a iya gejin 500 yake ta daula sai ɗauka kuma kowa haka yake ko to shi ma haka yake wanda bai samu tsarkaka irin na waɗannan bayan allan ba in ya ji ana faɗan a hawalinsu sai ce zai karyata to ai kuma kaga baka da hujja dan baka san abu ba ko baka kai abu ba kuma sai ka karyata yawa to shine shi ru'yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce hadisin Bukhari manzo Allah na cewa man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqaza wanda ya ganni a cikin bacci to da sanni zai zai ganni kuma kuru-kuru kuma yana cewa man ra'ani fa qarra al haqa wanda ya gani haƙiƙa ni ya gani fa inna shaytana la yatamassalu fi surati shaytan baya kama da surata kuma kullum abin da muke faɗa akan wannan idan baka zauna da ni abu ba sai kai inkarin sa ko yawa amma in ka zauna da wanda Allah ya azurta shi da irin wannan to kaga babu magana inkari alhamdulillah mun zauna da shehi duk irin wannan abin da ake faɗa ga bayan Allah cewa sun sadu da maza Allah kaga duk mun ganshi gurin shehi musho Aliyu Harazin ko hakika mun ga wannan musamman a Madina da shehu ya je ziyara irin wannan ahwalin duk mun gaggani yawa yawa ai na sha faɗa tsuma irin nan wajen ko wanda zaka ji shehi yayi sallama anan babu sharif har ya miƙa hannu kuru-kuru za gani kowa yana gani zai miƙa hannu gashi ana da sauran makamantan irin waɗannan abubuwa wato in baka zauna da ne abu ba sai ka kinkarin sa amma in ka zauna da wanda Allah ya azurta shi da wannan abin sai ka tabbatar alhamdulillah shi gaggata ma ya isa albarka yawa su abinda malamai su fara duk abinda kai inkarin sa ka karyata shi to kai kuma sai a haramta ma samun albarkar wannan abin to mu mun yadda ko muna roƙon mu ma Allah ya azurta mu da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa kafin mu bar duniya mu ma Allah ya ba mu wannan mushahada wasu daga cikin ba ma ki wasu daga cikin nan akwai wanda Allah ya azurta su da wannan yawa musamman ko da lokacin mutuwa akwai wanda sai lokacin mutuwarsa tukunna ya halarto sai ga Allah ya yaye masa kuma sai sadu da abin neman sa kuma an samu abin da ake so duk da wannan yana daga cikin abin da shehu tijjani ya nemi lamana gurin manzon Allah cewa duk almajiransa ya yi musu lamana duk wanda ya zo mutuwa ya sadu da manzon Allah a kabarinsa ya sadu da annabi to kuma masu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sha'in qattum faqala la inji sai da Aisha ba a taba tambayan manzon Allah abu ya ce a'a to wannan kuma lamana haka take kuma shi sa ga duk yawanci ala tariqatin mun gagga wannan ko mutum ya zo zai wa fati sai ga an tafi cikin wannan hali Allah ya samu dace na'am